kofar gidan marigayi malam Muhammad da Ismail muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta masa mun haɗu a wannan rana ta litinin wanda ta talatin ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 kuma ina ganin kamar ya dace da 28 ga watan albashi ma'ana afrilu kalandar turawa shekara ta 2025 kamar yadda ake ambatawa mun haɗu insha Allah domin ci gaba da karatun littafin mu na aqidatu tauhid na shehin malami Salihul Fawzan al-Fawzan wanda mun tsawon lokaci ba mu karanta wannan littafi ba kuma malam usman ya ce za mu tashi a kan alfaslu thani a cikin albabu thani ina fatan mutane sun samu burko نعم زامو تاشي الفصل الثاني فصل نبيو في بيان معنى الشهادتين ثم فصل زي ما قلنا أكم معنى الشهادتين معنى waɗannan shaidawa guda biyu wanda su ne kalmatu shahada ashhadu an la ilaha illallah ko kuma ita kalmar ta la ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kuma kalmar ta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan fasali na biyu zai yi magana akan ma'anar shahadatain menene ma'anar waɗannan ash-shahadatain sannan wa ma waqa'a fihima da abin da ke aukuwa a cikin ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu ko kuma shahada guda biyu min alkhata'i na kuskure na rashin fahimtar ma'anar kalmar shahada daga kuma waɗanda suke su musulmai ne ana samun kurakurai lafiyaman musamman ma mu yanzu a zamanin da muke ciki saboda ma kurakurai da al'ummar musulmai suke yi cikin fahimtar ma'anar kalmar shahada har ma ya zama duk wani mai da'awa mai kira mai wa'azi ko mai karantarwa akan abin da ya shafi tauhidi sai yana da taka tsantsan yayin da yake karantar da waɗannan shahadatai ne musamman ma in ka ɗauki kalmar la ilaha illallah mafiya yawan musulmai sun mata ma mummunar fahimta a kalma in ka ɗauki muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafiya yawan musulmai sun yi wa wannan ɓangare na biyu na kalimatu shahada shi ma sun masa mummunar fahimta gurguwar fahimta fahimtar da akwai kuskure a cikinta har ma ya kai ga a wannan zamanin da muke ciki du mai da'awa ko mai wa'azi ko mai kira akan tauhidi in ba ya zamanto yana da taka tsantsan wurin wasu al'amura guda uku ba hasali yana iya ne fadawa cikin hatsari ko ya aukar da abin da zai zama fitina a tsakanin al'umma saboda yau mun zamanto saboda mummunar fahimta akan kalimatu shahadatayn nan sai ya zamanto musulmai suna ɗaukan abin da kalmar take korewa a matsayin shi ne ma'anar kalmar. To, in mai da'awa yanzu ko mai karantarwa, idan ka zo kana magana akan kalimatu shahada, la ilaha illallah ko kuma Muhammadun Rasulullah sai ka zaɓi, sai ka san wane kalmomi za ka yi amfani da su wurin karantar da al'umma. in baka san wani kalmomi za ka yi amfani da su wurin karantar da al'umma ba, to matsala tana iya faruwa a cikin al'umma. Na ɗaya, dukkan wanda ko ma ba mai da'awa ba, alu sunna a wannan zamani, idan za ka yi magana a kan kalimatun shahada, la ilaha illallah, ko za ka yi magana a kan Muhammadun Rasulullah, dole sai ka guji duk wata kalma da ake iya mata fassara biyu. saboda yanzu in ka duba za ga ‘yan bid'a daga cikin babban abin da suka ɗauka kamar makami na yaƙar duk wani mai da'awar sunna shine karkatar masa abin da yake nufi zuwa ga a fassara shi da wata ma'ana wanda za ta kawo illa ga addini ko kuma ta ɗauka ma ya yi suka ga addini ko ma ya yi suka ga manzan da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam so wannan yasa ya zamanto duk wanda zai karantar da tauhidi lafiya man musamman ma kalmatu shahada sai yayi amfani da kalmomin da ba su da harkan da mu ba sa iya daukan wata fassara daban ina fatan mun bayyana abin da nake nufi ai muna ganin abin da yake faruwa a yau a social media ka ji malami ya ce kaza kuma a ce ya ce a ce kaza yake nufi Allah ka tsare mu to da haka shi yasa malam yace daga cikin abin da Salihul Fawzan zai yi magana bayan ya faɗi ma'anar shahadatayn kuma zai yi magana wa ma waqa'a fihi ma min al-khata'i da abin da ke aukuwa a cikin ma'anar kalmar shahadan nan guda biyu na kurakurai daga waɗanda suke musulmai ba ma fa ana magana wanda ba musulmi bane a mummunar ko gurguwar fahimta da musulmi suke wa kalmar wa arkanihima kuma zai yi magana akan rukunan waɗannan shahada guda biyu wa shurutihima zai yi magana akan sharruɗan waɗannan shahada guda biyu ma'ana ko da ka faɗa ko da ka ƙudura to suna da wasu sharruɗa sai waɗannan sharruɗan sun cika kafin a ce kalmar shahadar ka ta cika sannan wa muktabaha zai yi magana akan su waɗannan kalmar shahadar me suke hukuntarwa in ka faɗa me waɗannan kalimatu shahada guda biyu suke hukuntarwa wa nawaqidihima da kuma abin da ke warware su a matsayin mutum musulmi ya faɗe su meye kuma in ya faɗe su shikenan ko akwai abin da zai faɗa ko ya aikata ko ya ƙudura wanda yana iya warware su waɗannan idan muka duba abubuwa ne kenan babin yana ɗauke da wasu abubuwa masu nauyi ma'anar kalmar shahada kalmatu shahada abin da ke aukuwa a cikin ma'anarsu na kuskure daga musulmai rukunansu sharuɗansu abin da suke hukuntarwa da kuma abin da ka iya warware su awwalan sai malam yace da farko ma'anar shahadatai ne to malam zai yi magana akan ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu ko jumloli guda biyu da ake in an haɗa su su ake kira kalimatu shahada sai ce ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah ma'anar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah i'tiqadan wa iqraran wal iqrar itiqadi da kai da ita a zuciyarka abin da ake nufi da itiqadi shine kullawa yarda nutsuwa amintuwa a cikin zuci aikin itiqadi a zuci yake ba aiki ne na baki ba ba kuma aiki ne na gabbai ba aiki ne da zuciya ne take yi a cikin zuciya shi ake nufi da itiqadi wal iqraru da kuma iqrari iqrari kuma la yakunu illa bi lisani baya kasancewa sai da harce harce shine yake furci ya furta kalmar ma'ana zuciya ta kudurta idan ta kudurta harce ya furta ya faɗa annahu cewa la yastahiqqul ibadata illa Allah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah in dai an kira abu bauta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa ala ibadatu ismun jami ibada wani suna ne da ya tattaro al'amura masu yawa li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda duk abin da Allah yake so ya yarda min al-aqwali wal a'mal na maganganu ko ayyuka al-zahiratu wal batina ayyukan nan na boye ne ko na bayyane ne su ake kira ibada to ita ibada ala kulli wajhi akwai wata irin fuska bi ayyi nau'in ko wata irin nau'i ne na ibada wacce ake yin ta da zuci ko wacce ake yin ta da baki ko wacce ake yin ta da gabbai ba a sarrafa ta babu wanda ya cancance ta illallah sai Allah shi kadai waltizamu zalik da kuma lizimtar haka ba faɗar kenan ba ko da ka faɗa sai ka lizinci hakan fisuluki sai rayuwarka ta nuna hakan ka lizinta wal amalu bihi da kuma aiki da abin da ka faɗa da inda za ka faɗa amma aiki sai ya nuna ba haka ba ne aiki kuma mu gane kalmar shahada ko da za ka furta kenan ko da za ka ƙudurta amma ka kasa lizimtar abin da ka kudurta ka kasa lizimtar abin da ka faɗa ka kasa aiki da abin da ka lizimta ka lizimta a zuciyarka lallai kalmar tana iya samun tasgaro kuma kalmar tana iya samun wato matsala tare da kai sai ya ce maka fala ilaha kalmar nan ta la ilaha na fayo tana mai korewa ne listihaƙin game da cancanta mansi wallah wanda ba Allah ba lil ibadati ga bauta tana kore duk mansi wallah duk wanda ba Allah ba tana kore shi cewar bai cancanta ba game da bauta ka'inan manka mu duk yadda ya kasance ko waye shi ko miye shi ko a ina yake in dai ba Allah bane to bai cancanci abota marba. Illallah, ita kuma kalmar in ka ce illallah, ita kuma isbatu. Ita kuma tana tabbatarwa ne, listihqaqi ga cancanta ba wanda kuma take nuna cancantarsa sai Allah, listihqaqin lahi, ma'ana Allah ne ya cancanta wahada wuci kadai lil ibadati ga bauta. ba wanda ya cancance ta sai shi kinan kalmar la ilaha to ita tana kore kowa wurin kore wannan kuma ba istisna'i sannan istisna'in nan kar ya zamanto ka ɗauka sai da baki a istisna'i a ƙudurce istisna'i a furici istisna'i a wurin aiki kana iya istisna'i ka ɗauka ba kai istisna'i ai ka ɗauka ba kai istisna'i ba amma aiki kai istisna'i in ka ce la ilaha illallah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kaɗai to ka kore duk wanda ba shi ba sannan ka tabbatar da bauta a shi da haka sai malam ya ce wa ma'ana hadhihi kalima ijmalan ma'anar wannan kalma dai a dunkule shine la ma'budu bi haqqin illa Allah kalmar bi haqqin dole sai ta zo la ma'budu bi haqqin ba abin bautawa da cancanta ba wai kalmar ka ce ba abin bautawa da gaskiya kaɗai ba abin bautawa da cancanta ai ana bautawa wasu in ka ce ba abun bauta kaɗai akwai ababen bauta amma ba su cancanci bauta ba amma kuma za ka samu ababen bauta in ka je indiya wasu suna bauta wa shanu in ka zo irin ƙasashenmu wasu ma a cikin suluki da ayyuka suna bautawa eh, abubuwa daban-daban wanda ba Allah ba amma wa'annan abin da ake bauta musu sun cancanci bauta a ba su cancanta ba to ma'anar lama abu da bi haƙƙin illallah babu wanda ya cancanci bauta ba abun bauta da cancanta illallah sai Allah shi kadai wa khabaru la karman la din in ka faɗe ta to akwai buƙatar sai kai takadiri kabarin ta sai kai takadirin sa an gane in ka ce la to khabar din da zaka kawo akan ta ka kaddara shi ake kamar yadda ake in kana li'irabi sai a ce akwai abin da gairi malfuzin ba a rubuce ki ba amma sai ce zaka kaddara shi kaza to in ka ce la to ya jibu takadiri bi haqqin in ka ce la din ko da ita ba ta rubuce to a wurin fada zaka kaddara cewar ai ba abun bauta bi haqqin da gaskiya sai shi subhanahu wata'ala wala yazuzu taqdirihi bi mawjudi kuma ba ya halatta a kai wannan ƙaddarawar bi mawjudun da wani wanda yake samamme dukkan mawjuda abubuwan da ubangiji ya samar da su to ba damar kai takadirin su da shi li'anna hadha khilafun lil waqi' domin in kai haka in kai haka to ya saba da abin da ke aukuwa misali in ka ce la ilaha illallah misali in ba kai takadirin bi haƙƙin ba to ya saba alwaƙe ai akwai wanda ake bautawa mun gane kuwa in yanzu misali kace ba abun bauta sai Allah to ya saba wa alwaƙe ai akwai ababen bauta bayan shi ko babu to kenan kalmar shi ne dole sai ka kaddara bi haƙƙin ɗin ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ba abun bautawa da cancanta sai Allah. A matsayinka na musulmi ka ce ba abun bauta sai Allah, to ya saba wa abin da ke aukuwa a rayuwar mutane. Mutane sun riƙe ababen bauta ba Allah ba, kuma su ma sun kira su wa'annan ababen ababen bauta. Amma abin da ya bambanta su da Allah shine su ba su cancanci bauta ba. Shi kuma Ubangiji ya cancanci bauta. Ashe da za ka tsaya a iya ma'anar la ilaha illallah da cewar babu abin bauta sai Allah ma'anar ba ta ƙare ta fitowa ba a matsayinka na musulmi domin a aiki a auke abin da ke faruwa a cikin al'umma akwai ababen da aka rike su abin bauta amma su ba abin bauta bane shine malam yake sai nuna mana kenan wannan bi haƙƙin din in ka ce la din nan to dole kana ƙaddara ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ba abun bautawa da cancanta sai Allah to daga ka faɗa ka duk wanda bai cancanta a bauta mar ba baya cikin wannan ma'ana an gane daka sai ma shi yasa ma yace maka fal ma'budatu ghayrullahi mawjudatun bi kasara ababan bauta wanda ba Allah ba diga sunan samu mu da yawa ma wasu suna bautawa saniya wasu na bautawa kaza wasu na bautawa kaza wasu na bautawa rana wasu na bautawa kaza har su ababen bauta ne amma sun cancanci bauta a'a ba su cancanci bauta ba su ba ababen bauta bane da gaskiya ma'ana ba ababen bauta bane da suka cancanci bauta da aka fa yalzumi minhu da aka sai ya lizimtar daga waccan ma'ana cikakkiya anna ibadatu hadhihi al-ashiya cewar ibadar waɗannan ababa da ake bauta musu ma'ana kamar ibadatun lillahi ma'ana in baka sa wannan bi haƙƙin din ba to sai ya zaman to kenan ababan nan da ake bautawa to bautar su ita ma kamar bautar Allah ce wanda wa hadha min abtalil batil yana daga mafi munin bacin ma'ana da ake bauta da ake bawa karman la ilaha illallah wa mazhabu ahlul kuma mazhaba ce ta ahlul wahdatul wujud wanda suke da ma'anar wahdatul wujud kama kamar ma'ana duk wani abin da kake bautawa ma su suna nuna bautar tana dawowa ne zuwa ga Allah alhali kuma ba haka bane daka in ka bi waccan ma'ana ta kalmar la ilaha illallah to kamar kana bin ma'anar masu wahadatul wujudi alhali kuma masu wa'adat masu aqidar wahadatul wujud hum akfaru ahli al-ard sune ma mafi kafirci mutane da suke bayan ƙasa domin su sun yarda komai ma yana iya zama abun bauta in ma'ana yanzu kana bautawa rana to waye rana Allah ne to kenan bautar tana komawa zuwa gare shi a ma'anar su wanda kuma ba haka bane rana bata cancanci a bauta mata ba وقد فسرت هذه الكلمة بتفاسير باطلة حقيقة أنا فسر وانا كلمة لا إله إلا الله da fassarori waɗanda suke na ɓarna na kuskure min ha daga ciki wasu suna fassara anna ma'anahu cewar ma'anar la ilaha illallah la ma'budu illallah babu abin bauta sai Allah kuma mu ma wani lokacin muna faɗa zaka ji musulmi ma wani yana ce maka ba sarki sai Allah ba abin bauta sai Allah wannan ma'anar ta ma'anar kuskure wa hadha batil wannan barna ne wannan ba gaskiya bane li'anna ma'anahu domin ma'anarsa anna kullu ma'budun bi haqqin aw batilin huwa Allah ka gane in ka ce la ma'buda illa Allah ba abin bauta sai Allah to ma'anar bata fita ba fassara ce ta kuskure kenan kamar kana cewa anna kullu ma'budin cewa duk abun bauta bi haqqin wanda ya cancanta aw batilin da wanda bai cancanta ba huwa Allah shine Allah kuma ba haka bane ababan bauta waɗanda ba su cancanta ba su ba Allah bane wanda ya cancanta da bauta shine Allah amma in kace la ma'budu illa Allah babu abun bauta sai Allah to ma'anar tana iya ɗaukan misali da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba shine Allah alhali wannan kuma ma'ana ce ta masu wahdatul wujud kamar yadda malam ya faɗa a baya kama sabaka bayanuhu qariban kamar yadda bayanin sa ya gabata a nan kusa ma'ana ce ta yan wahdatul wujud an gane na biyu akwai waɗanda suke fassarawa anna ma'anaha cewar ma'anar la ilaha illallah la khaliqa illa Allah ba mahalicci sai Allah wannan ma'anar ma ba daidai bace ka fassara kalmar la ilaha illa Allah da cewar ba mai halitta sai Allah ko ba mahalicci sai Allah ba shine ma'anar kalmar la ilaha illa Allah ba wa hadha sai dai wannan ma'anar juz'un wani yanki ne min ma'anar hadhihi kalma daga ma'anar wannan kalma amma ba shine ma'anar kalma in ka ce aka ce la ilaha illallah ka ce ba mahalicci sai Allah baka faɗi ma'anar la ilaha illallah ba sai dai a ce me ka faɗi wani ɓangare daga cikin me daga cikin ma'anar la ilaha illallah amma ba fassararta ba mahalicci sai Allah bane ba fassararta ba sarki sai Allah bane kuma in ka kula a cikin musulmai ma kai musulman ne ma akwai masu fassara la ilaha illallah da cewar ba sarki sai Allah fa ko babu akwai masu in aka ce la ilaha illallah wani inda zaka ce mare fassara sai ce ma ba sarki sai Allah ko ba shine ma'anar la ilaha illallah ba in aka ce la ilaha illallah wani sai ce ba mahalicci sai Allah ba kuma shine ma'anar la ilaha illallah ba wa hadha kalmar ba mahalicci sai Allah juz'un wani yanki ne min ma'ana kalimatu la ilaha illallah daga ma'anar wannan kalma amma walakin sai dai laysa huwa al-maqsud a fassara kalmar a ma'anar da kalmar take nufi ba wannan shine ma abin nufi ba ba wai ba mahalicci sai Allah shine abin nufi a cikin ma'anar kalmar ba kalmar tana da ma'anar da ta zarce nan li'annahu domin la yathbutu illa bi tauhidir rububiyyah wannan kalmar ba abin da take tabbatarwa sai kawai tana tabbatar da tauhidi ne na rububiyya mun gane ba mahalicci sai Allah abin da take tabbatarwa kawai tauhidin rububiyya kai take tabbatarwa ba ta tabbatar da tauhidi na me na uluhiyya ba ta tabbatar da tauhidi na me na al- na al-asma'u was sifat in ka ce la khaliqa illa Allah a to wannan ma'anar wallahi la yathbitu illa tauhidul rububiyyah ba ta tabbatar da komai sai tauhidul rububiyya wa huwa shi kuma tauhidul rububiyya la yakfi baya isarwa shi kadai a matsayin ma'anar la ilaha illallah a matsayin abinda in yanzu misali ka samu wanda ba musulmi ba inda zai ce da yaransa inda zai ce da abin da ya iya faɗa na yaransa turanci ko wani abu sai aka ce zai shiga musulunci sai ya ce ba mahalicci sai Allah to bai shiga ba domin ba abin da ya tabbatar sai mai sai tauhidin rububiyya bai tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba muna ganewa da haka kenan fassara la ilaha illallah da la khaliqa illallah ba shine ma'anar maqasudun ma'anar la ilaha illallah ba wa huwa tauhidul mushrikina shi kuma tauhidin rububiyya ai tauhidi ne ma wanda mushrikai ma sun yarda da shi alqur'ani ya gaya mana a gurare da dama wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa za su ce ma Allah ne to cewar sun Allah ne ya halicci sama ko cewar sun Allah ne ya halicci ƙasa ko yarda su Allah ne yake saukar da ruwa ya shigar da su cikin musulunci ina bai shigar da su ba ma'ana ta uku wanda ita ma ma'ana ce ta kuskure da mutane suke fassara kalmar la ilaha illallah da ba mai hukunci sai Allah. An gani? Ita ma ka fassara karmar la ilaha illallah da cewar ma'anarta ba mai hukunci sai Allah. Shi ma wahaba aizan wannan shi ma kuma du juz'un min ma'anaha wani bangare ne shi ma na ma'anarta ba shi ne ma'anarta ba walaysa huwa al-maqsud shi ma ba shi ne abin nufi ba in ana maganar la ilaha illallah ba ana maqasudin kalmar ba ba mai hukunci sai Allah ba ne. Li'annahu domin shi ma la yakfi baya isarwa cikin imani, baya isarwa cikin a ce in mutum ya faɗe shi ya shiga da shi cikin musulunci. Li'annahu domin shi lau a faradallah da mutum zai kaɗai ta Allah bil hakimiyyati da me bil hakimiyyati da hukunci ka kaɗaitar Allah cewar ka yarda babu wanda yake hukunci sai shi fakat iya abin da ka kaɗe ta Allah da shi a ciki kenan wa da'a gairar lahi amma in za ka roƙa ko ka shiga matsala ko ka shiga damuwa sai ka kira wani ba Allah ba aw sarrafa lahu shay'an min al-ibadati ko kuma ka sarrafa wani abu na bauta ga wani wanda ba Allah ba to lam yakun muwahidan ai da bai zama to bai kaɗe ta Allah ba mun gane da mutum zai kaɗaita Allah da hukunci ya yarda ba wani mai hukunci ba wanda za a yarda da hukuncinsa babu wanda hukuncinsa yake tabbata illallah sai Allah amma kuma da ya tashi roƙo a wurin roƙo kuma sai bai kaɗaita Allah ba a wajen sarrafa wani abu na ibada sai ya sarrafar ga wani ba Allah ba wannan bai zamanto muwahidi ba bai zamanto mai kaɗaita Allah ba wa kullu hadhihi tafasirun batila dukkan waɗannan fassarori da ake wa la ilaha illallah fassarori ne na barna au naqisa ko kuma fassarori ne naqisassu ma'ana tauyayyu waɗanda ba su cika ba wa innama nabbahana alaiha lalle malam yace ni na faɗakar da mu ne akan waɗannan fassarori da wasu suke wa la ilaha illallah li annaha domin irin waɗannan fassarori tujadu ana samu bi ba'dal mudawalat a sashin waɗansu littattafai ma'ana wasu tasannifat da aka yi na rubuce-rubuce da maganganu da waɗansu malama suka yi to ana samun irin waɗannan fassarorin ka je ka ɗauki littafi irin kamar wani littafin tauhid da ake kiransa ummul barahim za ga irin waɗannan tauhidi ne tauhidi ne wanda asalinsa ba tauhidi ba ne asalinsa ba zai kaɗaitar da Allah shi kaɗai wurin bauta ba amma kuma da a syllabus ma na school for islamic studies da aka sa tauhidi darasin tauhidi to wannan littafin shine littafin tauhidin kinan za ka iya gama ha islam a da baya baka san ma waye Allah ba baka gane ma waye ubangiji ba baka gane ma menene ma'anar kalmar la ilaha illallah ba kuma da syllabus din wa'anda suka tsara syllabus din taya ma za a ce misali kana musulmi a ce kuma syllabus ɗinka ma na karantarwa a makarantunka wanda ba musulmi bane zai tsara shi ko daga wata ƙasa za a tsara shi sai a shigar ma abinda shi a wurinsa ya sani in ka yadda da irin waɗannan ma'anoni da waɗannan kalmomi baka zama haƙiƙanin musulmi ba wallahi wannan yana daga cikin dalilan da yasa kake ganin yan bid'a da waɗanda suke bin aƙidodi batattu da gaske ne su iya fahimtar su suke wa Allah da manzansa akan haka suka fahimci Allah da manzansa akan mummuna gurguwa fahimtar da yake ba haka Allah da manzansa suke ba saboda me a haka aka karantar da shi a haka aka ɗora shi a haka ya yarda shi yasa zai yarda za a iya roƙon wanda ba Allah ba ko da annabi ne za a iya roƙonsa da makamantansu za a iya sarrafa wani nau'i a gurinsa wannan sarrafawar ba bauta ba ne wani abu ne aka sarrafa shi ga wani alhali kuma duk wani abin da ake kiransa bauta ba a sarrafa shi daga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala wa tafsirus sahihu ذاك إن جنتتر فسر لهذه الكلمة جوانا كلمة إن السلف أقول مذهب تم والمحققين بكم تبتت معلومة نتوهيدي أن يقال شيني أشي لا معبود بحق إلا الله باب أبن بوتا واد تنتنتا في الله باب أبن بوتا واد تنتنتا في الله ذاك مغاني ko kai yanzu ka tafi a gaba ka fassara kalmar la ilaha illallah da ba abun bauta sai Allah baka ba ta kyakkyawar fassara domin akwai ababen bauta bayan Allah amma su wa'annan ababen bautar ba su cancanci bauta ba in gane kuwa da haka in za ka fassara kalmar la ilaha illallah ko za ka faɗi kalmar la ilaha illallah shi yasa ya gaya maka tun a baya ko da ka faɗe ta da cewa la ilaha illallah to akwai abin da zuciyarka take kaddara shi wanda baya rubuce a cikin kalma an gane shine abin da ya faɗa a wancan a baya inda lokacin da yazo yace a inda da yazo yace eh da yace la ma'budu bi haqqin illallah sai yace wa khabaru la sai yace maka me yajibu taqdiri kabarin takaddara shi ake bi haƙƙin kenan ko faɗan kalmar za ka yi a matsayinka na musulmi duk da shi abin gaira malfozin ba a rubuce ke ba to amma ana ƙaddara shi a wurin faɗar kalma babu abin bauta da cancanta sai Allah babu abin bauta da cancanta sai Allah mun gane to wannan shine ma'anar ta shi yasa yace maka wa tafsiru sahih fassara ingantacciya li hadhihi kalima ga wannan kalma inda saraf a wurin magabata wal muhaqqiqin da tabbatattun malama na tauhidi shine kace la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abun bauta da cancanta sai Allah kama sabaka kamar yadda ya gabata wannan shine ma'anar la ilaha illallah kuma dama shine a cikin yace zai fara magana a kansa ma'anar la ilaha illallah da haka kenan mu gane kar ka yadda zaka fassara kalmar la ilaha illallah ka fassara ta da ba sarki sai Allah ba ma'anar ta ba kenan kar ka yadda zaka fassara kalmar la ilaha illallah ka fassara ta da ba mahalicci sai Allah ba ma'anar ta ba kenan wani yanki ne na ma'anar ta karka yadda zaka fassara kalmar la ilaha illallah ko zaka kudurta ka kudura ko ka fassara ba mai hukunci sai Allah ba ma'anarta ba kenan wannan ma wani yanki ne daga cikin ma'anarta karka kuma ka faɗi iya zallar ba abin bauta sai Allah shi ma ba shine iya ma'anarta ba domin akwai ababen bauta bayan Allah in baka ce bi haƙƙin din baka kaddara shi ba to su baka kore su ba a cikin nafayin din baka kore su ba kuma in kana so ka kore su gaba daya to wa'annan ababen da ake bautawa ma sai ka kore su da cewar la ma'budu bi haqqin illa Allah amma bi haƙƙin din ya gaya ma a baya takadirinsa ake yi an gane ai kaga kamar misali eh malman nahawu sai na zo na same ka kana zaune a cikin masallacin nan ni da kai a cikin masallacin ba kowa sai na ce maka ka tashi an hana zama a nan da wa nake wanda yake zaunen da shi nake to kina in na zo ba sai na ce adam tashi an hana zama a nan ba in dai ba kowa a nan sai na ce maka tashi an hana zama a nan sai ka zauna tashi an hana zama a nan sai ka zauna tashi an hana zama a nan sai ka zauna sai aka zo aka kama ka ka ce ai an hana zama ka ce a ni ban sani ba sai na ce a na ce ma an hana zama a nan ka tashi sai ka ce a to ai baka ce min adam an hana zama a nan ba a to ai adam din takadirin sa ake um anta kai tashi kenan a cikin magana ta akwai takadirin anta um anta kai tashi to haka a wannan kalmar sai ya kawo maka cewar ita ma akwai abin da ake takadirin sa da ake takadirin bi haqqin da cancanta kenan duk wani abin da ake bautawa to shi bai ma cancanci a bauta mar ba illa Allah sai Allah sai ce maka wa ma'ana shahadatu anna muhammadar rasulullah ma'anar shaidawa lalle annabi muhammadu manzan Allah ne wannan ɗaya ɓangaren hasali ma kusan wancan ma yana da matsalolinsa amma wannan ma yana da matsaloli wanda akwai musulmai da yawa wanda ba su gane ma'anar shaidawa lalle annabi muhammadu manzan Allah wani هو الاعتراف shine furici badinan wa zahira ciki da wajenka furta a zuciyarka ka amince ka yarda bakinka ya furta bayyananka da cikinka annahu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzansa ne ilan nasi kafa zuwa ga mutane gaba ɗaya. Wal amalu aiki bi muktadi zalika da abin da kuma hakan ya hukunta. An gane, kinan ba iya furtawar ba, da yake maka wa ma'ana, ma'anar shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, shaidawa lalle annabi Muhammadu manzan Allah ne wal ikra shine kai firici batinan wa zahiran ciki da waje ka yarda ka amince annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu ila nas kuma manzansa ne zuwa ga mutane kafatan gaba daya bayan kafirta sai ce maka wal amalu kuma kai aiki bi muqtadi zalika da abinda hakan yake hukuntarwa min da'atihi me haka yake hukuntarwa da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a bima amara to zaka yi wanin sa kuma da'a cikin abinda wanin sa ya umarta to ba zai yiwu ba kenan ko da kafirta zahirar misali sai kuma ka je kai da'a a umarnin wani sai aka samu umarnin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ya umarta ba to koda kafirta baka yi wal amalu bi muqtadi zalik ba baka yi aiki da abin da furtawar take hukuntarwa ba shine da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaskata manzon Allah cikin duk abin da annabi ya bada labari in annabi ya bada labari ba a shakka ba a kokonto ba a shakka ba a kokonto karka ce ya zai yiwu ta yaya in ka dubi mutane daga cikin abin da mutane suke mamaki ko suke shakka take shigar su misali akwai al'amarin hisabi ma'ana abin da ya shafi kamar abin da yake zuwa ba'dal maut nabi ya bada labarin misali idan mutum ya mutu in an kai shi kabari a cikin kabarin nan mala'iku za su zo za su tayar da shi za su zaunar da shi za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza ranka kuma da hankali shi yasa shari'a ba a hukunta ta da hankali akwai abin da a hankalce sai hankali ya nuna ba zai yiwu ba a shar'ance kuma zai yiwu shi yasa shari'a ba a mata hukunci da iya hankali kadai in hankali ya ce ma yanzu a wannan karamin ramin shi ma bai ishe shi ba yaushe zai tashi yaushe zai zauna kuma an ce shi mala'ika ga girmansa yaushe mala'ika zai shigo nan har ma ba ɗaya ba yanzu shari'a a nan hankali ya saba mata kuma ita za shi za a bari sai ka gaskata abin da annabi ya faɗa zai auku a ramin nan to zai auku sai ka yarda da abin da annabi ya faɗa zai auku a ramin nan to zai auku kar ka yadda wasu wasu ko shakka na shaidan ya shiga ranka ya gaya ma ta yaya a ce ce wa tasdiqu fi ma akhbar wajtina bi ma naha anhu wa zajara da kuma ne santar duk abin da annabi ya hana kuma yayi tsawa amma idan aka samu kace kana son manzon Allah ko ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne ka ki ne santar abin da ya hana ka ki ne santar abin da ya tsawa shahadar ka wannan ta bangare biyu ba ta ma gama cika ba ta samu matsala shahada daban kenan kaga aiki daban kuma ba zai yi a ce shahada daban aiki daban ba dole ya zamanto da shahadar da aikin ɗaya suke aikin yana gaskata shahada wa Allah yu'badallahu illa yu'badallaha illa bima shara kuma ba za a bauta wa Allah sai da abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam din ya shara abinda Annabi ya zo da shi daga wurin Allah ya ce shine bauta to shi ne bauta kuma wannan yana da abu yana daga cikin abin da kashi 85 na yan bid'a ba su yadda ba ko ba su gane ba duk yadda kake ganin bauta ba ta zama bauta ba za ka bauta wa Allah da abin da kai kake ganin ya dace a yi wa Allah ba za ka girmama Allah da abin da kai kake ganin ya dace a girmama Allah da shi ba ba za ka girmama manzan Allah da abin da kai kake ganin ya dace a girmama manzan Allah da shi ba. A'a, za ka bauta wa Allah ne da abin da annabi ya ce bautar Allah ne. Za ka girmama Allah ne da abin da annabi ya ce ta wannan hanyar ake girmama Allah. Kai, za ka so manzan Allah ne da abin da Allah da manzansa suka ce hakan shi ne san Allah shi ne manzansa. wallahi idan ka dubi waƙar mamman shata shata marigayi da yi waƙar mun tsaya ga annabi muhammadu a cikin waƙar mun tsaya ga annabi muhammadu sai ya ce kalma sai ya ce kalma wannan na santa ka shata ba yace ka je ka duji kalmar mun tsaya ga annabi Muhammadu shata sai yace kalma yace wannan na santa yace a zuci ake san Allah kuma a zuci ake tsayawa ga annabi Muhammadu yace amma kalma me shata yake nufi furtawa da baki wannan na san shi kenan ba anan yake ba a zuci ake san Allah yace kuma a zuci ake san annabi Muhammadu yace duk wanda ya rike annabi Muhammadu ya tsaya ga abin da annabi ya zo da shi ya kama babban bango Muhammadu wa an duniya kuma alahira yace mu dai tsaya ga annabi Muhammadu haka shata yake kaga wannan zaka kamar waka ne to ilimi ne karatu ne mai tarin yawa a ciki kuma ya kunshi wannan abin da muke karantawa kenan ba wai ka furta ina son manzon Allah ba ba wai ka furta ashhadu anna muhammadar rasulullah ba amma sai a samu kuma a zuciya a aiki a gabbai a abin da kake na yau da kullum yana ma sabawa da abin da abin da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake sai ka samu a ƙasar nan sai ka gama ce ta bar gidan aure ta bar iyayenta ta je ta kama ɗaki tana zaman kanta kawai yadda drama ce ma tana iskancinta tana dramominta kai wata ma suna yin waƙa da irin su waye breka waye kaza amma sai a rinka ce mata ma sayyada kullum da tarbinta kuma tana cewa tana san annabi Muhammadu kaga a haƙiƙa ta bar karanto annabi sallallahu alaihi wasallam da tana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi umarni da aure umarni da a zauna a gidan aure umarni da a haƙuri da aure umarni da cewar aure bauta ne ta Allah subhanahu wa ta'ala ba kayan holewa ne ko kayan jin daɗi ba da ta bar abin da take yi ta zo ta rike annabi Muhammadu ba za a bauta wa Allah ba sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk abin da za a kashe duk yawan al'ummar da za ta taru akan wata bauta sai aka samu ana kashe kuɗi ko ana taruwa amma ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya zo da abin daga wurin Allah ba to bare zama bauta ba sai ce maka saniyan na biyu arkanu shahadatayn rukunan wa'yannan a shahadatai ne suna da rukunai. Na ɗaya, la ilaha illallah, kalmar la ilaha illallah laha rukunan, tana da rukunai guda biyu, kuma su ne annafayu wal isba, korewa da tabbatarwa, kenan kowane sharaɗi ka ɗaya kai ba ɗayan, to ba zai tabbatar da kalmar shahada ba. in ka kore baka tabbatar ba to kalmar shahada bata tabbata ba in ka tabbatar baka kore ba to kalmar shahada bata tabbata ba rukunul awwal kaga rukunin farko al isbat okay okay to alhamdulillah yake da ma kuma na ce zan yi magana minti sha biyar ne ma tun da buɗewa ne wallahi kuma shi bai ma tunatar da ni ba kaga insha Allah to sai mu tsaya nan amma dai mu gane wani abu shi karatun tauhidi yayi bambanci da karatun fiqh ko hadisi shi tauhidi asalin zuciya ne take karɓasa kuma ita take gane shi dole shi kowane lokaci kowane lokaci kana cikinsa kana cikin ɗabbaka shi kana cikinsa kana cikin ɗabbaka shi shi ya sa shi tauhidi ya zamanto ladansa ya saba wa kowane lada ba wanda zai mutu da shi tammun cikakke ko yana da zanibi ba zai shiga wuta ba ai mun karanta littafinmu na baya littafin Muhammad Hassan wanda ya je wa Allah bi tauhidin tamun in dai tauhidin ya cika ko an samu zunubi Allah zai yafe sai dai in an samu shi bai cika sosai ba lokacin sarki yana iya yin azabtarwa akan wancan zunubin shine ake cewa zai shiga cikin mashi'ar ubangiji ko Allah ya bi amma malaman tauhidi sun tabbatar wanda ya je da tauhidi cikakke full kuma full din tauhidi shi kuma yana kokarin hana mutum na sabawa Allah zaka tauhidi al'amari ne wanda musamman na gaya mana lahi mun zo wani zamani mun zo wani zamani wanda Allah subhanahu wata'ala shine kadai yake fidda waɗanda suka tabbata suka tsayi zuwa gare shi amma muna wani zamani wanda abin da yake shine hakikanin tauhidi shine saba wa tauhidin a wurin su abin da yake saba wa tauhidin shine hakikanin tauhidi a wurin su kaga mutum iya ɓata lokaci a masallaci yana faɗan abin da shine yake kore tauhidi a matsayin kuma yana kokarin zai tabbatar da tauhidi sannan kuma in ka faɗi saɓaninsa to kai ne baka da tauhidi in ya zo ɓangaren shahada ta biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga mutum yana aikata yana faɗan abin da shi ke kore wannan shahada amma kuma kai abin da kake faɗa kai a wurinsa shine kiyayya ma ga wannan ɓangare biyu na shahada za shi sa a wannan lokaci akwai buƙatar lizimtar tauhidi akwai lizimtar saninsa akwai lizimtar kuma tsayuwa a kansa tsayuwa a kansa ya zama wajibi ya zama tilas اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم انت الحق وادك الحق لا اله الا انت الاول والاخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين